أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode wa Allah da ya sake dawowa da mu wannan wurin kamar yadda muke muka saba zaunawa a kowanne sati domin karanta wannan littafi na kaba'ir wato wanda ake muna bayani akan manyan zunubai wanda ya zama wajibin dukkanin musulmi ya nisance su domin samun rahamar Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yi muna muwafaka ga daidai kurakuranmu kuma Allah ya yafe muna insha Allah karatunmu zai dora inda muka aje a satin da ya wuce muna cikin alkabiratu thaminatu wal 20 wato kabira na 28 mun dubu karatun ne a wancan sati sai lokaci ya kure to za mu dora inda muka aje insha Allah bismillahir rahmanir rahim wa an anas radiyallahu anhu qala قلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال صلى الله عليه وسلم يا أنس أدب كسبك تجب دعوتك فإن الرجل ليرفع اللقمة من الحرام إلى فيه فلا يستجاب له دعوة أربعين آما أربعين يوما wannan hadisin ibn abbas hadisin anas ne radiyallahu anhu anas dan malik wani anasin daga anas radiyallahu anhu allah shaidu da shi ya kala anas ya ce anas din da muka sani wanda yake yaron annabi wato khadiminsa sallallahu alaihi wasallam kultu ya ce shi anas na ce ya rasulallah ya manzan Allah ud'ullah ka roƙa min Allah an yi ji'alani Allah ya sanya ni in zama mustajabar da'awati wanda da na roƙi Allah abinda na roƙi Allah ya karɓa min faƙal sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce masa ya anas shawarar da zan baka kawai ba wai sai na tsaya na yi maka wani addu'a ba ga shawara saboda kowanne mu yi ji wanda yake so duk abin da ya roƙi Allah Allah ya karba masa to ga shawarar da annabi ya bayar ya ce wa anas a ɗin kasbaka wato ka tsabtace sana'anka ta zama na halal da abin da za ka nema tsururinka ya zama na halal tujab da awatuka to addu'anka wanda za ka roƙi Allah ta baraka wa ta'ala za a karba maka fa inna rajula annabi ya ce kai anas don mutum la yarfa'ul lukumata min alharami haqiqa idan ya dauki koda loma na haram ila fihi ya kai a bakin sa yasa ya ci to fala istajabu lahu da'watun ba za a karba addu'an sa ba addu'an da duye ba a karba masa 40 yawman har kwana 40 sharadin karba addu'a wa mutum musulmi to ya ci halal ko loma ɗaya ne ka ci na haram to ba za a karɓa du'a'inka ba har kwana arba'in warwal bai haƙi bi isnadihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ƙal bai haƙi ya ruwaita akan danganansa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sanadinsa shi bai haƙi wanda ya ruwaita ya ce inna allaha kasama bainakum Allah tabaraka wa ta'ala ya raba tsakaninku akhlaqakum dabi'oyinku kama qassama bainakum arzaqakum kamar yadda kuka san Allah ya raba arziki tsakaninku kowa kamin ya zo duniya Allah ya rubuta abin da zai samu da abin da zai ci da abin da zai sha abin da zai same shi da kuma abin da zai kuskure masa to yanda kowannen mu yasa Allah ya rubuta arzikinsa kowa ana ma an bashi nashi kuma wani ba zai taba cinye na wani ba in ma ka ba wani wani abu to ba naka ka bashi ba nasa ne ka bashi Allah ya tura ka ka bashi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi to wa inna Allaha yu'ti dunya ku sani Allah yana bayar da duniya ga man yuhibbu wanda ike so kuma Allah ya hibbu har wanda Allah baya sha'awansa da wanda Allah yake so da wanda Allah baya sha'awansa to duka Allah yana ba su duniya kaga kafiri bai san Allah ba bai da Allah ba sai ka samu wani sa'ili yafi musulmi mumini wali jin dadin duniya wala dina amma in kuka duba biyar Allah ibada yarda da Allah imani Allah ba zai bayar da shi ba illa man yuhibbu sai wanda Allah yake so wanda Allah bai so baya bashi imani saboda haka farko duk wanda ya samu kansa musulmi mumini mai imani ya gode wa Allah falala ne Allah yake bayarwa wanda ya so Allah ba zai ba wanda baya so baya baya sha'awansa baya bashi imani Allah ya kara mana shi fa mana atahu Allahu dina duk wanda Allah ya ba imani cikakke faƙad a haɓa hutu haƙiƙa Allah ya so wannan mutum wala ya kasabu abdun malan haraman bawa ba zai nemi dukiya na haram ba fahimfikin minhu ya ɗiba ya ciyar ko ya ciyar da kansa ko ya ciyar da wani ba wani fayu ba raku lahu fihi fayu bariku lahu fihi a sa masa albarka a ciki ba zai taɓa yiwuwa ba in dai haramun ne ka ciyar to ba albarka a ciki wala ya tasaddaku minhu ko mutum ba zai ɗiba yi sadaka ba fa ya ƙabalu minhu Allah ya karbi sadakan nashi ba a ba Allah ba ya karɓar sadaka wadda ka yi in dai na haramun ne ko masallaci ka gina Allah ba ya so wala ya turkuhu khalfa zahrihi illa kana zadahu ila nar kuma mutum ba zai bar abin bai ce tunda in ya bayar sadaka ko ya bayar kyautar ba a karba masa yace to bari shi ajiye abinsa to kuma idan ya ajiye duka bai fita ba illa ba ce yin haka aji abin da mutum yayi kana ya zame zadahu tsaninsa ne guzurinsa ne wanda zai zai rika ilan nari zuwa wuta Allah kiyaye mu inna allaha la yamhu sayyi'a bi sayyi Allah baya shafi mummuna da mummuna a'a walakin sai dai yamhu sayyi'a bil hasan Allah yana shafi mummuna da kyakkyawa kamar hadisin wata bi sayyatal hasai sayyatal hasanata tamhuha ka bibiyar da kyakkyawa wa mummuna domin kyakkyawan sai ya shafe mummuna in kai mugun aiki sai kai kokari kai kyakkyawa saboda kyakkyawan nan ya shafe mummuna wa an wa an ibn umar radiyallahu anhuma daga dan umar Allah ya shaidi da shi da hi da mahaifinsa kala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi yace ad-dunya hulwatun hadiratun duniya dan yace kuma koriya sharab tana da dadi kenan manikita saba fiha duk wanda ya tsiwurta wa kansa ya nema ma kansa malan min hillihi dukiya na haladdinsa fiha a cikin duniya din nan ya nemi halal wa anfaqahu kuma ya kashe dukiyar da ya nema fi haqihi inda ya kamata ba inda bai kamata ba inda ya kamata shine hanyoyi na na bir na yaddar Allah to duk wanda yi haka asabahu Allah Allah zai bashi lada wa aurasahu jannatahu kuma Allah zai gadan masa da aljannarsa Allah ya bamu wa man iktazaba fiha malan duk wanda ya sana'anta wa kansa a cikin duniya dukiya ya nemi wata dukiya malan ko ce irin dukiya kenan min gairi hillihi ta hanyar da bai halatta masa ba wa anfaqahu kuma ya kashe dukiyar fi gairi haƙihi inda bai cincinta ya kashe ba domin dukiya ba ko ina ya kamata a kashe ta ba Allah ma ya hana almubazzaranci to duk wanda yi haka arkhalahu Allah ta'ala Allah zai shigar da shi daral hawani gidan wulakanci gidan kunya gidan tasko shine wuta Allah kiyaye mu rubba mutakhawwidun wa rubba mutakhawwidin fi fi ma fi mashtahat nafsuhu min alharami lahun naru yawmal qiyama da yawa zaka sa mutum yana kutsawa mutakhawwidin mutum mai kutsawa yana yanda yake so wa dukiya wai shi tashi ce ai ba taka bace kai khalifa ne aka baka domin ka kashe dukiyar inda ya kamata in ka kashe ta inda bai kamata ba to kai aiki inda bai kamata kai ba to da yawa kake ganin mutum yana kutsawa a cikin dukiyar nan ta Allah fi mashtahat nafsuhu ta inda zuciyarsa kawai take shawa min alharam wurin haram to duk wanda ya kasance haka lahun naru wuta ta tabbatar masa saboda kashe dukiya inda bai halatta masa ba yawmal qiyama ranar alqiyama komi sallarsa komi ibadansa in ba ya samu gafaran Allah tabaraka wa ta'ala ba waja anhu ya zo gare shi shi ibnu umar radiyallahu anhuma annahu qal kuma yace man lam yubali min aynakta sabal mala duk wanda bai mai da hankali ya kula ta inda yake neman dukiya ba shi ba ruwansa duk abin da lauje ya yanka maza shi ciyawa ne a wurinsa ba ruwansa baya tsantseni shi duk abin da ya nema shi dai kawai ya ci duk abin da ya samu shi dai ya tara ba ruwansa halal ne ko haramun duk wanda bai sa ido ba ya kula da nema wa kansa halal ba ruwansa to lan yubalillahu shi ko Allah ba zai damu ba ba zai kula ba yanda shi bai kula ba ta ya tace halal bai tsantseni to shi ko Allah ba ruwansa ranar kiyama ba zai kula ba mai an yi babin adkhalahu nar ta duk kofar da iso zai shigar da shi a wuta ta kowane kofa Allah iso zai wurga shi a wuta saboda shi bai bai mutunta Allah ba bai karrama Allah ba bai ji kunyar Allah ba to shi ko Allah ba zai ji kunyar kada shi a wuta ta kowace kofa wadda iso shi Allah Allah kiyaye mu wan abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abi hurairah Allah shi da shi ahadukum fi fihi turaban khairun min an yaj'ala fi fihi haraman mutun ya bude bakinsa inji abi huraira yace annabi ya ce wallahi mutun ya bude bakinsa ya cika shi da ƙasa ƙasa wannan fa ya cika bakin nan da ƙasa to cika bakinsa da ƙasan nan wallahi min li'an ya jala ahadukum fi fihi turaban mutum ya zuba ƙasa a bakinsa ya cika bakinsa da ƙasa khairun ya fiye masa mi an ya jala fi fihi haraman da shi kaɗawa cikinsa haramun loma ɗaya na haram to gara ka cika bakinka da ƙasa ma ka haɗiye ya fi maka sauƙi kasan da yake ba sai ka siya ba ta wani bace ba ta haram bace to ya fi maka sauƙi da ka ɗauki abin haramun ko da dabino ne kwara ɗaya ka kaɗa wa bakinka wa ƙadarawa ruwaya an yusufa bin isba'i rahimahullah an ruwaita daga yusuf ne ko radi rahimahullah kale yace inna shabba samari idza ta'abbada in ya zama mutum mai bauta yana ta bauta samari kasan yana daga cikin abu mai sha'awa a samu samari yana yawan ibada har annabi ya faɗi wansu mutum bakwai wanda suke shiga inuwa arshi ranar da za a yi hisabi ba wahala su suna ciki mutum bakwai yana daga ciki shabun na shafi ibadatillah samari wanda ita shi tun yana samari ya saba da bautan Allah bai saba da harkan banza ba tun kurciyarsa cikin ibada ya tashi to shi samari idan ya tashi yana ta bautan Allah to shedan ba zai ji dadi ba qala shaytan li awanihi abinda shedan zai ce ma wato sojojinsa masu zuwa su yi masa farauta domin kullun shedan ya fito sai ya kan tura sojojinsa ne su je su yi masa farautar jama'a masu taimaka masa to zai ce ma idan yaransa suka ganshi shina ta ibada suka gaya mashi shedan sai shedan ya ce musu kar ku damu unzuru min aina mat'amuhu ku kar ku ku ku tsaya wahalar da kanku tukuna ku je ku diba ku sa mana ido ku gani wani abinci yake ci ina ne abincinsa da cinsa da shansa ya yake nema su fa in kana mat'amu su'in yace kar ku wahalar da kanku idan kuka same shi abin da yake ci abin banza ne yake ci haramun ne yake ci qala sai shedan yace to da uhu ku bar shi kar ku wahalar da kanku da uhu ya ta'abu ku bar shi shi ta wahalan ibada shi ta yawan nafilfilin dare shi ta yawan azumin nawafilul khair bayan na farilla shi ta yawan sadaka shi ta yawan duk ibada da yake yi yawan zuwa haji ne yawan zuwa umra ne samari yana ta ibada kullum a masallaci shi dai ce to in dai kun ganshi ku diba mana ku gani kar ku tsaya wahalar da kanku sai kun bata masa aiki ko ku sa shiriya ko kaza ku diba mana ku gani miye abincinsa in suka ce to ai haramun yake ci sai shi ɗaya ce to karku halar da kanku ku yi gaba wannan ya zama na ajihu kenan da uhu ya ta abu ku bari shi ta wahalar ibada wai ya ta hidu shi ta kokari faƙar kafakum nafsahu ai ya ishe muku kansa ba sai kuma halar da kanku ba ya kashe kansa ma ba sai kun nemi makasarsa ba ya kashe kansa karku halar da kanku je ku nemi wani wannan ya zama ɗan gida ai wannan ai naman wuta ne karku halar da kanku to kun ga kenan mutum mai cin haram to ibadansa ba ta da amfani daidai wannan magana shedan ma ba zai wahalar da kansa ba zai gaya ma mataimakansa ne kar ku wahalar da kanku da sun je sun gaya masa kai yana ta ibada samarin nan sun ji dama su ce ah ku diba muna me yake ci oh wata rana yana cin haram to kar ku wahalar da kanku ai ya kashe kansa ku yi gaba ku nemi na samu wannan ai dama na hannu ne ku bar shi in inna ijtihadahu ne ko inna eh inna ijtihadahu ko ijtihadahu da kila zai fi inna ijtihadahu ma akalil harami kokarin ibadan da yake yi kuma yana cin haramun la yanfa'uhu ibadan ba ta da amfani ba ta amfanar da shi ba ku bar shi wai awidu zalika mala yace abin da yake karfafar da wannan magana ka san haka yake ma sabata fi sahih abin da ya tabbata a cikin sahih na, na, na Bukhari min kaulihi sallallahu alaihi wasallam mun karanta kamar irin wannan hadisin inda manzo Allah ya faɗa anir rajul alladhi mat'amuhu haramun mutumin da muka karanto a baya wanda abincinsa haramun ne wa mashrabuhu haramun kuma abincinsa haramun abin shansa haramun ne wa malbasuhu haramun kuma suturarsa haramun ne wa gudhiya bil haram kuma mahaifansa sun ciyar da shi da haram ƙarshen hadisin aka ce fa anna yustajabu lidhalik yaushe za a karba masa ibadansa da addu'o'insa tattare da hakan nan kun ga wannan hadisin ya tabbatar da wancan magana kenan wa qad ruwiya fi hadisin kuma yazo an ruwaita a cikin wani hadisi anna malakan akwai wani mala'ika ala baitul maqdis akan baitul maqdis wancan da yake mataki na uku a cikin martabar masallatai din nan da annabi ya ce ba a daura siddi a yi tafiya domin sallah sai cikin masallatai yan uku yunadi kulla yaumin kullum wannan mala'ika zai kira wa kulla lailatin da kuma kowanne dare sai ce man akala haraman duk wanda ici haram shi sani lam ya ƙabali lahu minhu sarfan wala adlan Allah baya karɓan nafilansa balle farillansa a sarfu an nafilatu ake nufi wal adlu al faridatu ake nufi ba a karɓan farillansa balle ma nafilansa wa qala abdullahi bin al mubarak abdullahi dan mubarak yace illi an arudda dirhaman min shubuhatin dirham na shubha kamar a ce maka naira na shubha shubha idan ba a manta ba kamar satin da ya shige mai magana shubha abin da yake in ka duba wannan tawili ka ganshi haram in ka duba wannan tawili ka ganshi halal har na ba da misali da musabaka da kuma karantar da ƙur'ani a biyaka in ka duba wannan tawili wannan ka ɗauko wani bayani sai ka ga ya halatta in ka koma wani babi ka ɗauko wani bayani ka ga bai halatta ba to wannan yakan shiga cikin shubha a yanzu to a habbu ilayya ya fi soyuwa gare ni wallahi min an a tasaddaka bi mi'ati alfi wa mi'ati haka ne go bi mi'ati alfi ya fi yi sadaka da wato dubu ɗari na haram dirhami dubu ɗari na haram gara in yi in in na wannan dirhamin nan ya ya ya ya ki karbansa na shubha din nan ya aruddu ne ko li an arudda dirhaman min shubhatin ahabbu ilayya min atasaddaq bi mi'ati alfi wa bi mi'ati alfi wato abinda yake nunarwa anan ya samu dirhami ɗaya tak na shubha ya fi masa bisa ga shi sadaka da dubu ɗari na haram saboda ba a karɓansa ba a karɓansa wannan dirhamin nan guda tak naira ɗaya tak da ka bayar ta shubha kaganta kaɗan to ta fi naira dubu ɗari ko miliyan ma da ka kashe ka kasar kana ganin ka gina masallaci ko kaciyar inda yana haramun ne don wannan yana da amfani shubha ne in ka bi wani tawili ya halatta wannan kuma ba tawilin da ya halattar da shi wannan shi ne a takaici na'am ina muke waje an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace man hajja bi mali bi malin haramin duk wanda yi hajji da dukiya wanda yake haram ko bi mali haramin da dukiya haram faƙala labbaika ya ce labbaika Allahumma labbaik ubangiji kiran da kai min cewa wa'azin fin nasi bil hajji ko a karɓa kiran Allah a zo hajji to Allah na karɓa kiranka ƙala malakun sai Allah ya tayar da wani mala'ika tunda Allah ya san dukiyar taka ba ta halan bace ba ta halabba ce sai ce lalabai ka wala sa'adai ka Allah ce a gaya maka bai karbe ka ba ko ba ruwansa da kai hajjuka mardudun alaika hajjinka an maida maka abinka wahala kawai kai ka kashe kuɗi kuma Allah bai karba ba shi yasa malamai suka yi tawilin cewa wanda iya hajji da dukiya haramu to hajjinsa bai karbu ba ko da yake akwai manganu a wurin wasu malamai cewa hajjinsa ya karbu amma ya biya kuɗin mutane to kaga akwai magana kenan to in ba kudin mutanen fa in je lahira kenan ba kudin mutanen kuma kaga hajjin sa takeice dai ba karbabbe bane mardudun ne warawal imamu ahmad fi musnadihi an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala imamu ahmad ya ruwaita daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manishtara thawban bi asharati darahima duk wanda isai sutura wata kai dirhami goma ko naira dubu goma wafi samanihi dirhamun min haramin a cikin kudin nan akwai koda dirhami ɗaya tak na haram ka sai sutura ta dubu goma misali amma a ciki akwai naira ɗaya tak ta haramu to lam ya qabalillahu lahu salatan ma dama alaihi Allah ba zai karbi sallansa ba matukar dai wannan sutura tana a jikinsa kaji wannan fa ana wazi ake muna duk wanda isai sutura wadda ta kai dubu goma masalan isa a jikinsa amma a cikin suturar dubu goma din na akwai naira ɗaya ta ta haramu to sallan ka Allah ba zai karba ba ma damar suturar nan tana nan a jikinka ba ta mutu ba kuma in ka ba da ita kyauta ka kyautar da ita Allah bai karbi kyautanka ba Allah ya muna gafara Allah ya kiyaye mu Allah ya ba mu ikon gyarawa albarkacin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye muna imanin mu da mutuncin mu albarka annabi abinda muka yi daidai Allah ya karba mana kurakuran mu wanda muka yi da wanda zamu yi nan gaba duka Allah ya yafe muna da mu da iyayen mu da dukkanin magabatan mu musulmai da maluman mu gaba da shekhanan mu Allah ya kara musu karama Allah ya ƙara ba mu farciya hankali a wannan gari namu da jihar mu da arewacin mu na Najeriya da Najeriya mu gaba daya da kasashen musulmi Allah ka datar da mu ga alkhairi ka tunkuɗe mu ga sharri masu mulkin mu ma Allah ka saita mana su ga daidai ka tunkuɗe mana su ga abin da ba daidai ba albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah karka bar mana su da dabarar kansu mu ma Allah kai mana hakan albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم